الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirya babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shirya da shi ina shirya babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan shi da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Ɗan uwa musulmi masu sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Kuna sauraron mu ne daga aljami'u salafi maciya sabon garin Zaria jihar Kaduna Najeriya. a yanzu safiyar alhamis ce wadda ta daidai da sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da sha takwas ga watan septemba shekara ta dubu biyu da takwas wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin da za mu ainihin fara insha Allah mai suna tahzibu kitab tauhid تصنيف الإمام الحجة إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الله مدعوك كنا سركي غافر تامش duk kwanakin da suka gabata shimfiɗa muka yi turewa mai tsawo wadda ainihin ta shafi hanyoyin da malaman farko suke bi domin tabbatar da aƙida to abin da zai biyo baya a yanzu shine bayani dangane da mai littafin da kuma bayani dangane da littafin sannan kai tsaye sai mu ci gaba da karatun littafin shi da wannan littafi an rubuta shi yau kusan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu da suka gabata babu shakka littafin ya daɗe a duniya to muna buƙatar mu ɗan samu bayani takaitacce game da mai littafin da kuma bayanin da ya shafi ainihin shi kan shi littafin a karan farko a wannan zamanin aka samu wani babban malami mutumin ƙasar masar mai suna a shekul imam al'allama muhammad ibn khalil harras ya ɗauki wannan littafi ya ainihin karanta shi ya kuma yi ƙoƙarin gyara shi aka buga shi wannan malamin ya zauna a ƙasar saudi arabia ya karantar a ainihin makka ga bugun wannan littafin mai suna kitabu tauhid wa isbati sifatin rab التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسان نبيه نقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار والثقات تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة wannan kafin littafin shine a rubutun bugun farko da ya fara bayyana a wannan zamanin a hannun malam muhammad khalil harras allah ya gafarta mishi allah ya ji ɗanshi allah ya fi mishi ana nan sai babban malami الشيخ سمير ابن أمين الزهيري يساك ɗaukar wannan littafi a yayin da ya samu asalin kwafi na rubutun hannun wannan littafin shi ma sai zauna ya aikin tahqiqin wannan littafi da takhriji wato bayyana ainihin hadisan da kuma ayoyin da suka zo a cikin wannan littafin ya yi wannan aikin ne yau shekara biyar ko shida da ta wuce shi kuma malam samir a cikin ainihin mujalladai biyu aka buga nashi littafin ga waɗannan asalin su ne littafin to amma abin da ya faru kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin mukaddimar mun yi magana a bara da samir baki da baki ya ce yana nan yana ƙoƙarin aikin tace littafin ya cire hadisan da basu tabbata ba da duk abubuwa makamantan haka ya yi ƙoƙarin shirya hadisan su koma wuri guda a bana allah maɗaukakin sarki ya sa na samu zuwa ƙasar saudi arabia makon da ya wuce shi ne ba ni wannan kwafi ga shi a hannuna ta hazibu kitabu tauhid للحافظ الحجة إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة وشهذبه وعلق عليه الدكتور سمير ابن امين الزهيري wannan nuska a ƙasar masar aka buga ta kuma yanzu haka da ta fita daga maɗaba'ar ba sai nuska ƙwaya biyu rak ƙwaya ɗaya ya riƙe ƙwaya ɗaya ba ni ta fito da ita najeriya muna roƙon allah ya sata mushi da alheri in allah ya so nan da bayan hajji muna fatan in Allah ya nufa kamar kofi dubu biyu zuwa dubu biyar za mu yi oda su za su shigo ƙasar da insha Allah amma kafin nan ina da kyau mu ɗan ji bayani dangane da shi wannan malamin da muke son mai magana ko kuma mu karanta littafin shi kuna karanta a littafin bulogul mara kuna jin ana cewa rawahu ibn khuzaima wa sahahahu ibn khuzaima ko to wane ne ibn khuzaima alkunyar shi abubakar sunan shi muhammad dan ishaqa dan huzaima dan almughira dan salih dan bakar as-sulami an-naisaburi mutumin naisabur wato asalin garin su yanzu yana cikin kasar iraq iran ash-shafi'i wanda ya tashi a cikin mazhabar imam shafi'i al-hafiz al-hujja babban mahaddaci kuma hujja a cikin ilimi alfakir malamin fiqihu shaikhul islam malamin musulunci imamul a'imma limamin limamai sahibu tafanusin nafi'a ma'abocin littattafai da ya rubuta su masu amfani kun ji cikakken sunan shi da salsalan nasabar shi ta iyayen shi da kakannin shi mauliduhu wa nash'atuhu bayani akan sadda aka haife shi da kuma yadda ya taso yana karami ولد ابن خزيمة رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومئتين هجرية في شهر صفر an haifi ibn Huzaima a shekara ta ɗari biyu da ashirin da uku a cikin watan safar wani sha'abi mai sabur kuma ya taso a ƙasar mai sabur a cikin ƙasar iran kenan wa ana bil hadisi wal fiqhi منذ حداثته ya ainihin ba da muhimmanci da koyon hadisi da fiqh tun lokacin da ya taso yana karami hatta sara yudrabu bihi al-masal fi sa'ati sa'ati al-ilm wal ittiqan har sai da aka zo ana buga misali da shi a wajen yawan ilimi da kuma ƙwarewa da gogewa a cikin hadisi da fiqh faqad aqbala ala sama'il ulama domin ya ainihin tayar ma malamai yana ta zuwa yana koyon karatu a wurinsu fasami amin imam khurasan ya koyi karatu daga babban malamin ƙasar iran a wancan lokaci mai suna ishaq ibn rawiya wato ishaq dan rawiya abokin imam ahmad bin hanbali wa min al-hafiz muhammad ibn humayd ar-razi ya kuma koyi karatu har yau daga babban mahaddaci mai suna muhammad dan hamid ko dan humayd ar-razi walakin lam yuhaddith anhuma sai dai ya koyi karatu a wurin su amma bai taɓa ba da labarin wani hadisi daga gare su ba sannan sai malam samir ya kawo ainihin wato tarihi dangane da yawon neman ilimi da ibnu huzaina yayi a inda yake rihilatuhu wa talabuhu lil ilmi yawo da yayi da kuma ainihin neman ilimi da yayi na'am ilimi dama sai an yi yawo annabi Musa yayi yawon neman ilimi manya-manyan malamai sun shiga sun fita garuruka sun je sun tattaro ilimi to babu shakka ya kewaye ƙasashe masu ɗimbin waya waɗanda ainihin malam biyu ya kawo tarihin amma da yake taƙaita mana nake sai ɗauko mana juzu'in ƙarshe na maganar inda malam ya ce ولقد رحل ابن خزيمة إلى أكثر بلدان المسلمين ابن خزيمة يا شجمة يوم تنجلك المسلمين فرحل إلى بغداد يجي قصر بغداد عراق والري يجي قصر الري والبصرة بقصر بصرة وواسط وواسط والجزيرة يجي كما أينهم الجزيرة ومصر بقصر مصر والشام وغير ذلك da ƙasar sham da waɗansu ƙasashen wato mafi yawancin ƙasashen musulmi ya shiga domin ya dubi manya-manyan malamai na ilimi da je ya koyo ainihin ilimi na addinin musulunci shi ya hudu malaman shi ya yi karatu a wurin manya-manyan malamai kamar yadda aka ji kaɗan daga cikin abubuwan da muka gabatar a can baya insha Allah kaɗan daga cikin ainihin malaman kamar yadda aka ji mun faɗi akwai al'imamu ishaq ɗan rawiya da ainihin imam bukhari da muslim duk ya yi karatu a wurinsu haka ya yi karatu a wurin al'imamu ahmad ibn mane ibn abdurrahman al-baghawi al-imam ba al-baghawi mai littafin sharhu sunna ba shi wannan malamin yana da littafi mai suna kitabul musnad ya yi karatu a ainihin wurin da manya-manyan malamai waɗanda malam samir da ya zo tarihin shi a muƙaddimar asalin wannan littafi na kitabun tauhid ya kawo malamai wajen guda 48 cewa duk ibn khuzaima ya karatu a wurin su sannan talamizuhu akwai ɗalibai da yawa da suka koyi karatu wurin shi anan samir ya kawo wajen guda goma sha tara daga cikin su akwai ibn hibban akwai abdullahi ibn adi al-jirjani mai littafin al-kamil fi du'afa'ir rijal sannan malamai cikin malaman shi da suka koyar da shi kuma sun dawo sun yi karatu a wurin shi misali imam bukhari ya koyi karatu a wurin shi kuma daga baya ya zo ya koyi karatu shi ma a wurin shi muslim ma ya koyar da ibnu khuzaima daga baya kuma ibnu khuzaima ya dawo ya karantar da ainihin wato imam muslim wannan duk yana nuna irin kwazon shi a cikin ilimi domin sai mutum ya zama himma ba ta da rago har a ce ya yi karatu a wurin wani kuma wani ya dawo ya zama ɗalibin shi malam ce sana'ul ulama ya alaihi yabo da malamai suka yi mishi qala muhammad ibn ibn sahal at-tusi muhammad dan sahal at-tusi yace سمعت الربيع بن سليمان وقال لنا هل تعرفون ابن خزيمة قلنا نعم قال استفدنا منه أكثر مما استفاد منا muhammadu dan sahal yana daga cikin ainihin wato ɗalibai waɗanda suka yi karatu tare da ibn huzaima wato ɗan ajinsu ne classmates ya ce sami ikin rabi ibn sulaiman na ji al'imamin rabi dan sulaiman almajirin imamu shafi wanda yake malamin ibn huzaima ne wa qala lana yace da mu hal ta'rifuna ibn huzaima kun san ibn huzaima kuwa qulna la'ab sai muka ce eh mun san ibn huzaima قال سيتي استفدنا منه أكثر ما أكثر ما استفاد منا lallai mun ci more shi fiye da moriyar mu da ya ci wato mun karantar da shi karatu amma kuma mun zo mun koyi ilmomi a wurin shi mun samu amfani fiye da amfaniyar da ya da mu wa qala al-hafiz abu ali an-naisaburi babban malami mai suna al-imam abu ali an-naisaburi yace lam ara ahadan misla ibn khuzaima ni tunda nake ban taba ganin mutum irin ibn khuzaima ba وقال الذهبي الإمام الذهبي يتي يقول مثل هذا وقد رأى النسائي wannan malamin yana cewa bai taɓa ganin malamin irin ibnu huzaima ba fa a halin ya kuma ga nasa'i wanda kuma nasa'i babban malami ne a zamanin shi wato abin akwai ban mamaki kenan na nuna wannan maganar al-imam an-nasa'i bai kai ibnu huzaima a cikin ilimi ba wa qala abu ali aidan har yau al-imam abu ali yake cewa كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة كما يبدأ على رمى محدة القرآن وهدة سورة القرآن هكا ابن خزيمة يحدث مسألة من فقه باكي وقال تلميذه ابن هبان الإمام ابن هبان كنت جن أنا رواه ابن هبان صححه ابن هبان الماجر ابن خزيمة yace ma ra'aytu ala wajhi al-ard man yahfazu sana'at al-hadith sana'at as-sunani ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط yace tun da nake a duniyar nan ban taɓa ganin mutumin da yake haddace iya kanikanci na hadisi iya ilimin hadisi kuma yake haddace lafuzza na hadisai sahihai da lafuzzan da suke zuwa ƙari ne akan hadisai sahihai ya kiyaye su keke da keke yadda suke kai ka ce sunna annabi ma gaba ɗaya a gaban shi take in ya tashi ɗiba yake yadda ya so ya bar yadda ya so yace ban taɓa ganin mutumin da yake kamar ibn khuzaima ba a duniyar nan haka almajirin shi ya faɗi wa qala ad-darqutni al-imam ad-darqutni ko ce yayi kana ibn khuzaima imaman sabatan ma'duman nadir ibn khuzaima babban limami ne tabbatacce kuma a cikin limamin limancin nashi wato kafa shi ba ta rawa sannan kuma a duniyan nan dai a lokacin shi babu kamar shi wa qala al imam abu al abbas ibn surayj al imam abu al abbas ibn surayj yace ya zikira lahu ibn khuzaima da aka ambaci ibn khuzaima aka ce mishi me zaka ce game da ibn khuzaima sai yace yastakhrij al niqash min hadith rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bil munqash ai wannan in ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin fitar da ilmomi ne waɗanda yake masu fa'ida kamar yadda ake sa rariya ake tankaɗe ainihin tsaki sai a rinka fitar da tsakin gefe guda kuma ana fitar da muƙaƙƙen gari gefe guda wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace al-hafiz al-hujja ibn khuzaimah babban mahaddaci ne kuma hujja ainihin a cikin ilimi al-faqih malamin fiqh babba shaykhul islam malamin musulunci إمام الأئمة الإمام الإمامي صاحب التصانيف ينظر بتلتفين سيوا أنا في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في ساعة العلم والاتقان أفرق رأيوشي يا بعد مهمان كما كوين حديثي da fiqh har sai da ya zama babban malami da ake buga misali da shi a wajen yawan ilimi da kuma iya karatu wa qala aidan har yau al-imam az-zahabi yace walibin huzaima azamatin fin nufus mutane suna girmama ibn huzaima a cikin ransu wa jalalatin fil qulub sannan kuma suna ganin girman shi da darajar shi a zuciyarsu li ilmihi wa dinihi saboda yana da ilimi yana kuma da riko da addini wa tibaihi sunna sannan kuma yana da ainihin rike sunna wa qala ibn abi hatim al-imam abdurrahman dan abu hatim ar-razi yace وقد سئل عن ابن خزيمة ويحكم هل يسأل عنا ولا نسأل عنه هو إمام يقتدى به عبد الرحمن يجي أي ابن خزيمة ببان إمامي له وان قوة ما قوكري يكي يقوكويش وقال أيضا كما ابن أبي حاتم يجي ثقة صدوق ابن خزيمة أمن تكتين كما متن تركيني وقال ابن كثير الإمام ابن كثير يجي الإمام أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة كان بحرا من بحور العلم ابن خزيمة da ake wa laƙabi da cewa limamin limamai ya kasance wani teku ne ko wata teku ce daga cikin tekuna na ainihin wato ilimi fafal bilad ya kewaye ainihin ƙasashen duniya ya rahala ilal afaq fil hadisi ya yi yawo sassa-sassa daban-daban domin ya je koyi hadisi wa talabal ilma kuma ya ainihin koyi ilimi fakatabal kasir ya rubuta da yawa daga cikin ilmomi ya sannafa wa jama'a ya tsaya ya tsatsara littattafai ya tara su wa kitabuhu sahih min anfa'il kutubi wa ajalliha littafin shi da aka fi sani da sahih ibn khuzaimah wanda za ku ga mai bulugul marami da menene al'autar suna yawan ɗaukowa an kuka jin bulugul maram ya ce rawahu ibn khuzaima wa sahahahu to wannan littafin yana daga cikin littattafai mafi amfani kuma littattafai mafi girma daga cikin littattafan shi wa huwa min al mujtahidina fi din al islam yana daga cikin manyan manyan malamai masu kokarin gyaran addini a cikin addinin musulunci wa qala ibn khuzaima an nafsihi ibn khuzaima shi da kanshi kuma ya taɓa yin magana game da kanshi yace ما قلدت أحدا منذ بلغت ستة, ستة عشرة سنة yace tun da na kai shekara goma sha shida ban sake kwaikwayon wani ba ma'ana yana ishara akan cewa daga shekara goma sha shida a rayuwar shi shi har ya nuna a ilimi yadda baya kwaikwayon wani yana cin gashin kanshi a cikin ilimi waɗannan su ne takaitattun tarihi dangane da abin da ya shafi maganganun da malamai suka faɗi akan ibnu huzaima dangane da abin da ya shafi ilimin shi kuwa mun ji ainihin al'amarin da ya shafi cewa lallai malami ne wanda yake da ɗimbin ilimi domin an siffanta shi da yawan kyauta da yawan alheri aka ce dukiyar da ke hannun shi ba ta rufe mishi ido bari ku je malam ya ce wa yuhaddithuna al-hakim annahu sa'ala muhammad ibn al-fadl hakim ya ce ya tambayi muhammad dan fadl hafid ibn khuzaima jikan ibn khuzaima ne an jaddihi ya ce me zaka ce game da kakanka marowaci ne ko ko mai kyauta ne فقال سيتي إنه كان لا يدخر شيئا جهده بل ينفقه على أهل العلم وكان لا يعرف سنجة الوزن ولا يميز بين العشرة والعشرين ربما أخذنا منه العشرة فيتوهم أنها خمسة jikan shi ce wannan kakanawa matuƙar yana da kuɗi baya aje su ida yake yana raba malamai da ɗaliban ilimi har ma shi baya kirgawa in ya tashi baka baya bambanta tsakanin naira goma da naira ashirin ɗiba yake kawai ya bayar wani lokacin sai ni ya baka naira biyar sai ya ɗako goma sai ya miƙa maka wannan jikan shi ne yake faɗin ainihin irin alherin kakan shi ga shi nan dai ainihin wato malam samir ya faɗi al'amura da yawa waɗanda suka shafi alherin shi sannan sai ce jur'atuhu fil haqqi wannan malamin yana da ainihin ƙarfin hali wajen ya tsaya faɗi gaskiya malamin ya ce ibn khuzaima ya buga kyakkyawan misali barab ibn khuzaima ta al-masal at-tayyib fi jur'atihi fil haqq ya buga kyakkyawan misali wajen tsayawa da yake wajen faɗin gaskiya fa kana rahimahullah la yakhsha fi Allah lawma tala'in baya tsoron zargin mai zargi in dai game da abin da ya shafi harkar Allah ce ko za ka zarge shi in dai ya bi Allah ya yi abin da Allah yake so bai damu ba فكان رحمه الله إذا رأى خطأ رده على صاحبه إذا إذا متن هاي كسكر سينا جارا وإن كان صاحبه هذا أميرا أو حاكما كودا كوانا واندي كسكرا فركيني كودا جتي كودا كو حاكمي سينا جارا ومن ذلك ما يرويه لنا أبو بكر ابن بالويه قال أبو بكر بن بالويه يتي سمعت ابن ابن خزيمة يقول ناجي ابن خزيمة هنا تشيوا سمع كنت عند الأمير كنت عند الأمير إسماعيل ابن أحمد ما كسنشي أولا أينهم الأمير إسماعيل ابن أحمد فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده ibn Huzaima yace na zauna a wurin sarkin mu mai suna Isma'il dan Ahmad sai ya ba da labarin wani hadisi da ya karɓo shi daga baban shi sai na ji ya kuskure a cikin isnadin farabattu alaihi sai ne wa sarki gyara walamma kharajna min indihi da muka fita daga fada qala abu dharr al-qadi sai wani malami mai suna abu dharr al-qadi yace kunna na'rifu anna hadha khata منذ 20 sana mun san wannan kuskuren sarki duk sanda zai faɗi hadisin nan yau shekara ashirin yana faɗin hadisin da kuskure falam ya kadir wahidin minna an yaruddahu alaihi ko ɗaya daga cikin mu ba a taɓa samu ya yi ƙarfin halin yau ga sarki gyara ba fa qultu lahu sai ni ibnu khuzaima nace da shi a'a la yahillu li an asma'a hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halatta gare ni in ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khata'a fihi mutum ya yi kuskure cikin shi au tahrif khata'a fihi khata'un akwai kuskure a cikin hadisin au tahrifin ko kuma akwai canja abu an sauya wani abu wala arduhu sannan kuma ba zan ainihin gyara ba yace ba zai yi ba in ji ana karanta hadisi ba daidai ba in yi shiru yace ba zai yi ba su ko waɗancan kunga sun ce shekararsu ashirin suna zama da sarki yana jan wannan hadisi da kuskure sun kasa gyarawa shi ko rana ɗaya ji kuskuren ya gyara to kun ji wannan dangane da mazhabi malamai suna danganta shi zuwa ga cewa shi mazhabin shafi'iyya yake bi amma dai da bakin shi a can baya mun ji cewa da ya kai shekara sha shida bai sake kwaikwayon wani malami ba wato haƙiƙa kenan wa laqad balagha ibn khuzaimah rahimahullah rutbata al-ijtihad وذلك بما رزق من سعة العلم كما وصفه غير واحد من الأئمة الأعلام abin da ya sa ya koma ya zama malami babban mujtahidi yana cin gashin kanshi saboda an azurta shi Allah ya azurta shi da ilimi don haka shafi'iyya da ake danganta shi da shi ana danganta shi ne a farkon tasowar shi kenan amma daga baya wawaye gari baya bin wata mazhaba daga cikin ainihin mazhabobi sai abin da ya tabbata mu da yi aqidatuhu mecece aqidar shi malam ce laqad kana ibn khuzaimah shadid at-tamassuk bi aqidatihi aqidati ahli sunnah wal jamaa hakika ibn khuzaimah ya kasance yana da tsananin riko da aqidar shi wato aqidar ahli sunnah wal jamaa allati kana alaiha salaf al-umma as-salih aqidar da magabatan wannan al'umma tun daga annabi da sahabbai da waɗanda suka zo bayan su suke akanta yudafi anha difa'an shadidan ibn Khuzaima yana ainihin kare wannan aqida iyakar karewa yukirru yana tabbatar da duk abin da ya tabbata a Qur'ani da hadisi wa yu'minu bi kulli ma jaa bihi fi ma jaa fi kitabillahi azza wa jalla duk abin da yazo a cikin littafin Allah ibn Taymiya ibn Khuzaima ya amince da shi wa fi sahihi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam duk wata magana da ta inganta a cikin sunna ya yarda da ita وينكر على من يخالف ذلك أشد الإنكار dukkan mutumin da ibnu huzaima ya ga cewa yana saba wa sunna to yana tsayawa yana mishi musu akan haka wala yakhsha fillahu lawmata la'in baya tsoron a zarge shi in dai yayi kokarin gyaran addinin Allah ne ma ba ma huwa alal haqq matakaddai akan gaskiya yake kun ji ibnu huzaima kenan Allah madaukakin sarki ya taimake ni bayan da muka gama jin bayanai dangane da abin da ya shafi akidar ainihin wato ibn taymiya ibn ibn khuzaima sai malamin ce fa masalan yaqulu bari ku ji misalin irin wanda yake faɗi yace man lam yuqir bi anna allah ala arshihi qad istawa fawqa sab'i samawatihi fa huwa kafirun halalun ad-dam wa kana maluhu shay'a ibn huzaima yake cewa duk wanda bai yarda cewa Allah a saman al'arshi yake ba duk wanda bai yarda cewa Allah ya daidaitu a sama saman bakwai ba wannan mutum kafiri ne wanda jinin shi ya halatta a zubar wato ya halatta a kashe shi kuma dukiyar shi ta halatta a ɗibe ta ta zama ganima ga musulmi kun ga lallai yana da ainihin riko akan ainihin aƙidar shi katakam baya sassauci Allah madaukakin sarki ya taimake ni haka ya rinka ainihin tabbatarwa a cikin wannan littafi na shi karara ku ji a cikin wani babu da yace babu zikir isbati wajhillahi yace babin da ke bayani akan tabbatar da cewa Allah yana da fuska yace fa nahnu wa jami'u ulama'ina mu da malaman mu baki ɗayan mu min ahlul hijaz waɗanda suke ƙasar hijaz makka da madina wa tihama wal yaman da ƙasar Tihama da Yaman wal Iraqi wa Sham wa Misr da Iraqi da ƙasar Sham da Misra mazhabuna mazhabinmu shine anna nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi mu da malamanmu muna tabbatar wa Allah duk wata siffa da ya tabbatar wa kanshi nukirru bi zalika bi alsinatina da harsunan mu muna fitowa mu faɗa haka mu tabbatar mu ce Allah yana da fuska Allah yana da siffa kaza tun da ya faɗa wani saddiku zalika bi qulubina kuma muna gaskata haka da ainihin zukatanmu to haka dai ainihin wannan malami yake baya wasa dangane da abin da ya shafi aqidar shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littattafan shi kuma ya rubuta littattafai da dama daga ciki akwai littafin shi as-sahih wanda yanzu an buga shi a cikin juz'i hudu wani bangare nashi da kuma wannan littafi kitabut tauhid da kuma littafin sha'anud du'a da tafsirul adiya waɗannan ainihin suna ɗaya daga suna kaɗan daga cikin ainihin littattafan shi sai dai kuma malaman tarihi sun faɗi cewa ya rubuta littattafai fiye da ainihin guda arba'in a rayuwar shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malamai sun faɗi ayyukan alheri da yawa akan wannan malami muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ainihin gafarta mushi Allah ya ji ƙanshi Allah ya yafe mishi bayani dangane da abin da ya shafi wannan malami ya ƙare kaɗai dai abin da ya kamata ainihin wato mu sani shine ibn khuzaima ya rasu a hijira tana da ɗari uku da sha ɗaya ɗari uku da sha ɗaya idan kika buga ɗari uku da sha ɗaya ainihin a cikin ashirin da tara za ki ga sun baki shekara ainihin wato dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da takwas shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da takwas da rasuwa Allah gafarta mishi to kun je ji littafin da za mu karanta ko kuma kun ji malamin da za mu karanta kuma kun ji littafin yanzu sai ku buɗe za ku fara karatu kai tsaye daga cikin wannan littafi kun gan da ya ce tahzibu kitabit tauhid ta ce littafin tauhidi da Allah so muke ku tsaya ku saurari karatun nan da kyau ku koya ku iya ku fahimta ku haddace na'am saboda gobe ku za ku karantar insha Allah Allah ya taimake mu تهذيب كتاب التوحيد للحافظ الحجة إمام الأئمة محمد بن إسحاق ibn Khuzaima yace ga tace littafin kitabu tauhid na babban malami wanda yake hujja limamin limamai Muhammadu dan Ishaq dan Khuzaima wanda aka haifa hijira na da shekara 223 ya rasu a hijira tana da shekara 300 da ainihin wato 11 a nan ma in kika saka 223 a cikin ainihin wato 211 shi zai baki ainihin shekarun malamin wanda ban tsaya na yi lissafi a kansu ba dai a yanzu sai ku buɗe inda ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة خلق الخلق فأشهدهم على أنفسهم فقال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه احدا من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل الى الناس كافه بشيرا ونذيرا ما ترك شيئا مما يقرب الى الجنه الا وحث عليه ولا شيئا مما يقرب من النار الا وحذر منه من أطاعه صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى صلى الله عليه وسلم ملائكة بسم الله الرحمن الرحيم يسونا الله ما رحمة ما يجنك أي مكي فار كرنت وانا للتافي لكم أي شرح شي الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu baki ɗayansu, maka ce al'alam ko al'alamina shine duk abin da ba Allah ba su ne alamina duk abin da kika sani in dai ba Allah ba ne to alamina ne lahul hamdu fil ula godiya ta tabbata ga Allah a duniyan nan ita ce ta farko wa lahul hamdu fil akhira kuma godiya ta tabbata ga Allah har zuwa ranar lahira ko kuma godiya ta tabbata ga Allah a farkon al'amarinmu haka godiya ta tabbata ga Allah a ƙarshen al'amarinmu mu khalaqal khalqa Allah shi ya halittu halittu baki ɗayansu shi ya halicce su fa ashhadahum ala anfusihim kuma ya kafa su su zama shaida da kansu akan maganar da zai faɗi gare su fa qala yace wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ka tuna sadda ubangijinka yayi alkawari da ɗan adam tun daga tsatsan bayansu su zurriyatahum kakanninsu da jikokinsu me ake nufi tun annabi adam yana da rai Allah ya shafa gadon bayan shi sai fitar da ainihin 'ya'yan shi gaba ɗaya har zuwa tashin duniya sai Allah ya yi magana da waɗannan ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunan hatashin alkiyama ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba halittu baki ɗaya suka ce bala sannan daga kowane tsatso na gadon bayan kowane uba sai Allah ya fitar da ‘ya'yan shi da jikokin shi ya rantsar da su ya kafa su shaida alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba shine min bani adama min zuhurihim Allah ya alkawari da 'ya'yan adam daga cikin tsatsansu tun suna cikin tsatsan babansu adam tun suna cikin tsatsan kowane kakansu da ya biyo baya wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa su shaida da kansu ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ba ni ne mahalicinku ba ba ni ne zan raya ku ba ba ni zan kashe ku ba ba ni ne mai azurta ku ba ba ni ne mai sa muku rashin lafiya ba ba ni ne mai ba ku lafiya ba ba ni ke azurta ku ba ba ni ke talauta ku ba rububiyya ta Allah ta tattaro gudanar da hidima da Allah yake wa halittu baki ɗaya tun daga halitta har zuwa raya su qalu bala sai 'ya'yan annabi adam halittu baki ɗaya suka ce haka abin yake ya Allah kai ne mahaliccinmu mu kai ne ubangijinmu kai ke bamu kai ke hana mu kai ke rayar da mu kai ke wahal da mu kai ke hutar da mu kai ke azurta mu kai ke talauta mu komai kai kake mana shahidna kuma mun shaida cewa haka abin yake sai Allah ya ce an taqulu yawmal qiyama to kada fa ranar alkiyama ku saba mini abin da muka yi alkawari da ku kuma a ranar alkiyama ku zo ku ce inna kunna an hadha ghafilina ya Allah ai mun manta ne mun san dan adam yana da mantuwa ko karfa ku yi shegantaka ku a nan duniya a ranar alkiyama a zo kuma za a azabtar da ku ku ce subhanallahi Allah mun manta ne wallahi tallahi suratul a'raf aya ta 172 malam samir ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah don wannan muqaddimar da muke karanta muqaddimar samir ce yace ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu Allah shi kadai ne bashi da abokin tarayya lahul asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye wasifatul ula Allah yana da siffofi madaukaka la yushbihuhu ahadun min khalqihi babu wani daga cikin halittun Allah da suka yi kama da Allah wala yushbihu ahadan min khalqihi shi kuma Allah bai yi kama da wani cikin halittar shi ba kuna fahimta da kyau laisa kamithlihi shay babu wani abu da yake irin Allah wa huwa samiul basir Allah mai ji ne Allah kuma mai gani ne wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle ina shaida muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ursila ila nasi kafa an aiko shi zuwa ga mutane baki ɗayan su turawa da larabawa jajaye da farare baƙaƙe kyawawa da munana dogaye da gajeru na farko da na ƙarshe bashiran ya zo ya musu albishir da bisharar Allah ita ce alƙur'ani da rahama Allah wa naziran ya zo ya musu gargaɗi game da ainihin kafirci su bari ya kuma gargaɗe su da azabar lahira don kar su faɗa ta ma taraka shay'an mimma yuqarribu ila aljanna manzon Allah bai bar wani abu wanda zai kusar da zai kusantar da bayi zuwa ga aljanna ba illa wa hassa alaihi sai da ya kwadaitar da bayi duk wani abu da zai sa ki samu kusanci zuwa ga aljanna sai da manzon Allah ya faɗi wannan abin don bayi su yi kwadayi su aikata don su samu kusanci zuwa ga aljanna wala shay'an mimma yuqarribu minan nari illa wa hazzara minhu babu wani abu kuma wanda yake kusantarwa zuwa ga wuta sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargadi yayi tsawa game da ainihin wannan abu man ata'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama dakhala aljanna wanda biyo manzon Allah ta'a ya mishi biyayya to lallai zai shiga aljanna wa man asah wanda ku biyo saba manzon Allah faqad aba to ya ki shiga aljanna dan haka duk da gobe bai shiga aljanna ba shine baya so menene sirrin shiga aljanna kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kana son aljanna kenan idan baka son aljanna sai ka kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai kaki kenan amma ba'adu malam samiru yace to bayan haka fa inni منذ akhrajtu kitab at-tauhid ni samir tunda na fitar da littafin kitab at-tauhid na sa aka buga shi ga jama'a li imam al-a'imma littafin da limamin limamai ya rubuta Muhammad bin Ishaq bin Khuzaima wato Muhammad dan Ishaq dan Khuzaima rahimahullahu Allah ya ji kanshi wa ana ufakkiru fi ikhtisari hadha al-kitab tun daga wannan lokacin sai kuma na rinka tunanin ya kamata in tsaya in takaita wannan littafi in ba da average in ba da summary in takaita littafin in rage girman shi min babu taqribihi lil kaffa da nufin wato in kusantar da littafin zuwa ga kowa da kowa saboda yanzu yadda littafin yake haka a mujalladi biyun nan sai malamai ke iya karanta shi domin yana cike da hadisai da isnadai da kanikanci da maganganu waɗanda sai malamai ne za su fahimta don ana son kowa da kowa ya samu littafin ya karanta to akwai bukata a takaita littafin a rairaye shi kenan don haka sai ce izmin al-ma'alumi domin sanannen abu ne anna kafiran minan nasi da yawa daga cikin mutane khasatan fi zamanina haza musamman a wannan zamanin namu ya'zifuna an qira'atil kutubil musnada suna kaucewa daga karanta littattafai waɗanda suka zo da isnadi kun ga wannan littafi cike yake da isnadi duk maganar da ibnu khuzaima ya faɗa sai kun ji ya ce haddasana fulanun haddasana fulanun haddasana fulanun to mutane kuma yanzu ba sa son ainihin karanta littattafai irin wannan an fi son karanta littattafai irin su bulugul maram wanda ba a ji kai tsaye an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah an fi son a karanta littattafai irin su riyadus salihina an aisha radiyallahu anha ba a son karanta littattafai irin su sahihul bukhari wanda ba a ji ya ce haddasana isma'ilu qala akhbarani malikun an ibn shihabin an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane ba sa son wannan mutane suna son shortcut mutane suna son bypass mutane suna son abubuwa a sassauki a wannan zamani sai yake cewa to khasatan idza kanat hadhihi al-kutub misla kitab at-tauhid musamman ma in ya zama irin waɗannan littafai masu isnadi irin wannan littafi ne kitab at-tauhid هذا الذي تفنن فيه إمام الأئمة بذكر الأسانيد الكثيرة wannan irin littafin wanda wannan babban malami shugaban limamai ya ainihin iya kawo hadisai tare da isnadansu masu yawa fanni-fanni da salo iri-iri wa turqul muta'addida da kuma hanyoyi masu mabambanta mabambanta ya biye ta kawo su ya kawo nan ya kawo nan sai ku ga hadisi ɗaya sai kawo mai isnadi wajen biyar kafin ki ji hadisin sai ki ga an ci shafi guda ana ta kawo hanyoyin hadisin to kun ga irin wannan kwa mutane da ke kin karanta sahihul bukhari ma da muwatta wadda ke daga jajjerun isnadi ina mutane za su so karanta irin wannan sai su ce wannan yayi yawa da yawa ina fata an gane lil matinil wahid yace inda zaka ga matanin hadisi daya maganar hadisi daya amma yana ta bin salo salo wajen kawo mata hadisi sai yace wal mukhtasaratu aidan sabilun masluka li a'immatina sadiqina yace su kuwa takaitattun littattafai to hanya ce wadda limamanmu da suka gabata sun daɗe suna binta malamai da yawa sukan ɗauki manya-manyan littattafai sai su takaita su misali littafin al'imamu abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi allah ya gafarta mishi wannan littafin mujalladi 60 ne jama'a mujalladi 60 ɗibga-ɗibga ne guda 60 ƙato ɗaya bai isa ya ɗauki littafin ba amma littafi ɗaya ne akan tarihin mazajen hadisin bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn maja wannan littafin da malamai suka zo daga baya sai suka ga yayi girma da yawa sai aka samu al-imam al-mizzi sai ya dauka sai ya rage shi ya samu shi tahzibul kamal shi wancan al-kamal fil rijal sai ne mai da shi tahzibul kamal bayan shekaru kaɗan ibn hajar mai bulugul maram ya zo karanta littafin shi ma sai ga littafin nan yayi yawa sai ɗauka sai ya sake rairaye shi sai ya sa mishi tahzibu tahzibil kamal rerewa rerewa the summary of the summary rerewa rerewa sannan ibn hajar da ya sake nazarin nashi littafin sai ga mutumin da yake gaggawa ya nazarin wani abu a cikin littafin shi ma littafin ya mai yawa sai zo sai ce taqribu tahzibul kamal taqribu tahzibi tahzibul kamal sai dauka sai sake rage shi sai mai da shi guda daya ko kwaya biyu yan kanana wato lallai ne malamai su rinka duba yadda mutane suke su ne musu wa'azi su ne musu karantarwa su ne musu rubuce-rubuce daidai da yadda suke in ba haka ba mutane ba za su patronizing ilimi ba ba za su kula da ilimi ba ina fata an gane misali idan kana sai da rake kaga cewa kana yanka rake kana zubawa a buhu kana yawo kana cewa mutane ga rake suna saye sai zamani ya zo mutane sai in sun gani sannan za su saya ai yanzu dole ka daina zuba a buhu ka da kana zuba a leda ko idan tafiya ta tafiya ya zama mutane ba sa siyan rake haka sai an yi mishi yankan kusa ƙanana ƙanana lalle dai kai ne ya zama wajibi akan ka ka bi salon da za ka iya fusga hankalin mutane don su zo zuwa ga hajarka haka malamai jama'a lalle ne malamai su dubi waɗannan irin mutane yaya mutanen zamanin su suke ya mutanen garin su suke ya masu sauraron da'awar su suke na fatar an gano yanzu ka tafi kaduna ka je ka tara taro irin wannan na yan mata ba na cikin gari ba na GRA ƴaƴan manya ba za ka yi musu wa'azi da Hausa ba sai ka koma ka ne musu da turanci tare da cewa ga su Hausawa ne suna jin Hausa ras amma me yi musu da Hausar zai zama za su yi tunanin wani abu ne wannan tsari ne irin na mutanen da amma da ka tara suka ne musu da turanci wannan sai fusgi hankalinsu wannan sai fusgi hankalinsu in ka je ka tara 'yan zamani waɗanda suke ji da kansu sai ka ɗauki lecture ka sai ka saka ta a cikin kwamfuta sai ka harba ta a bango a kan projector sai ka ga wannan ne zai ja hankalinsu to haka abin da malam samiri yake cewa kenan malamai sun daɗe suna takaita wasu littattafai daidai da gwargwadon buƙatar mutanen zamaninsu imamu suyuti ya yi wannan aikin da yawa al'imamu zahabi ya yi wannan aiki da yawa akan ikhtisarin manya-manyan littattafai na malamai magabata sai ke cewa famin ajili haza to saboda wannan dalilin na cewa mutanen yau sun fi son takaitattun littattafai wa zaka da kuma wancan dalilin na cewa shi wannan littafin ya kasance yana da fanni-fanni da salo iri-iri na kawo isnadi na'am to shine malam samir yake cewa فمن أجل هذا وذاك to saboda ainihin wannan dalili na cewa mutanen yau sun fi sau ko kuma sun fi buƙatar su karanta takaitattun littattafai ya zaka da kuma wancan dalili na cewa ainihin wato tabbataccen abu ne shi wannan littafi yana cike da isnadai masu yawa wanda za su gundurar da masu karatu sana'atu hadal muktasar na ainihin yi wannan takaitaccen littafi na rubuta shi takriban li aslihi don in kusantar da ku zuwa ga fahimta asalin shi ma'ana kenan wanda duk ya karanta wannan muktasar din ko wannan ainihin muhazzab din ko wannan tahzibin to in Allah ya so zai samu kaiwa zuwa ga fahimtar kashi casa'in da ainihin wato biyar na wannan asalin littafin wa tasliman liman aradahu kuma don sauƙaƙewa ga wanda yake nufin ya karanta shi ainihin wannan littafi na kitabut tauhid malam ya ce وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المختصر نروق أن الله نبواء بدوكك يا أنفانر دا الأمة المسلمي دا ونن تقيتك للتافي كما نفع بأصله كما يبدأ أنفانر دا أصل ونن للتافي وأنا بلن جاء مكوة مجانا وتا مجانا تيمي تنبان شعوا هكا wato abin da samir ya ce da ya tashi baro ƙasar masar sadda aka gama buga wannan littafin shine sai ya taho da kofi biyu kofi ɗaya da ya taho da shi ya ce zai zauna zai karantar da matar shi da 'ya'yan shi yana da 'ya'yan mata guda biyu da ɗan shi guda ɗaya bayan sallah sai ce ga kofi ɗaya kuma ya bani sai ce a yi rige-rige a ga wanda zai riga saukewa shine sai nake to in Allah so ni zan riga ka sai ce yaushe nake zan bai riga ka shine sai na mishi waya jiya sai nake mishi in Allah so gobe zan fara karantarwa sai ce subhanallah ka riga ni ke shi yana nufin bayan sallah zai fara karanta musu domin kuma gashi mun fara karanta shi yau wallahu musta'an in Allah ya so da daddare ban harba mishi wannan kasar din in ce mishi kaga ga kasar ɗin mamun fara ji ya fara sauraren shi in Allah su yau da daddare zan yi kokarin harba mu shi ta intanet Allah ya taimake mu malam yace amma manhaji su ikhtisar hanyar da na bi wajen takaita wannan littafi fa yumkin talhisuhu fi ma yali zai yi in takaita muku ga bayani a takaice hanyar da na bi na takaita littafin domin ku duba littafin guda biyu ne manya-manya na farkon ya fi na biyun girma to sannan ku duba yadda ya takaita shi gaba ɗaya ya mai da shi haka wanda wannan ɗin nashi bai kai girman wannan na biyun ba ma ƙaramin to wace hanya ya biya mai da wannan littafin irin wannan ga waɗanda suke karatun turanci daga cikin ku da waɗanda suke karatun harsunan hausa da larabci da waɗanda suke karatun mass communication da journalism sun san cewa za a kawo maka labari mai yawa ko littafi mai girma sai a ce ana so ka ba da samari ka ba da takaitaccen bayani a kan shi wace hanya ake bi ake ba da samari a cikin text editing a cikin takaita bayanai ya ake yi shine sai malam ya ce awwalan hadithul ahadith ad-da'ifa share hadisai da'ifai kun ga anan cikin wannan littafin akwai hadisai waɗanda suke masu rauni ne na asalin amma shi ibnu huzaima ya kawo su kuma yana sane da cewa masu rauni ne domin ya riga ya kawo isnadin domin malaman da an suka kawo isnadi kenan sun bayyana maka kenan kai da kanka in ka karanta zaka gani saboda suna da karfin ilimi su da ɗaliban nasu zamani ne da ya nisa ko ka kawo isnadi mai rauni mutane ba sa iya ganewa saboda ilimi yayi rauni sai ka fito karar ka ce musu haza hadisun da'ifun haza hadisun munkar haza hadisun mawdu' amma su a zamanin da cewa suke man a halak faqad kafa wanda bai kawo maka isnadi ya ce maka wane daga wane ai ya riga ya isar a ƙarƙashin wannan hadisan da suka zo a cikin asalin wannan littafin masu rauni ya ce biya share su wa kazalika al-athar allati lam tasah an qa'ilha an qa'iliha yace haka asarai maganganun sahabbai da tabi'ai da fatoyinsu da sahabbai da makamantansu waɗanda ba su inganta ba yace ji ya share su wal kalamul muta'alliq bi zalika haka maganar duk da take da alaka da hadisai masu rauni da maganganun da suke magana da alaka da asarai masu rauni yace din na share su illa an takuna hunaka barura ne ko min ibqa ala shay'in min zalika sai dai in akwai wata bukata da za ta sa wata magana da ibnu khuzaima yayi akan wani hadisi mai rauni ko asari mai rauni to wannan sai ainihin bar ita maganar ma a tawdih dhaf tare da bayani akai da sharhi akan raunin da ke cikin maganar tun da ya gina ta akan hadisi ne ko asari mai rauni wa bayani lil qari kuma sai in yi bayani ga mai karatu ku daga kai ku fahimci maganar jama'a malam ya ce duk wani hadisi wanda yake mai rauni ne in ya zo sai share shi ba za a gan shi a cikin wannan littafin ba to akwai maganganun da ibnu huzaima in ya kawo hadisi mai rauni sai zo ya yi magana a ƙasan hadisin mai rauni ya ce to irin wannan maganar ma zai share ta sai dai in ya zama dole ya bar maganar to zai bar maganar amma sai bayyana raunin da ke cikin maganar saboda asalin da aka dogara da ita asalin ma mai rauni ne yake to sai bayani da mai karatu a haka kun gane da kyau ko saniyan hanya ta biyu da na biyu wajen takaita wannan littafi hadithul asanid siwas musahabi wa man lahu ta'alluqun bil matn share isnadodin da ke cikin hadisin wato kun ga littafin da yake an ce yana kawo isnadi haddasana wani haddasana wani haddasana fulan haddasana fulan ire iren waɗannan abubuwan yace gaba ɗaya yana share isnadan sai dai sunan sahabin da ke cikin hadisin kawai da kuma sunan wanda yake da alaka da a bar shi saboda matanin hadisin ko tabi'i ko wani malami da ke cikin isnadin misali yanzu kun ga hadisan bulugul maram da hadisan riyadu salihin da hadisan umdatul ahkam ai asali daga littattafan da aka ɗauko su ba haka suke ba akwai isnadai haddasana haddasana amma ibnu hajar a cikin bulugul maram sai ciccire isnadan sai ya bar sahabin kawai sai ku ya ce an ibnu umara an aisha an kaza misali to shi ne samir yake cewa yayi to yakan bar sunan sahabin hadisin da kuma sunan wani wanda lallai a bar shi saboda za a ji wata alaka game da wannan a cikin matuni din yace in ba haka ba share sunayen yake yi salisan hanya ta uku da na bi wajen aikata wannan littafi na muktasar ko na tahzib jam'u riwayatul hadith al-wahid bi shart as-sihha fi jami'i tilka riwayat wa sawq tilka riwayat fi nasq wahid malam samir anan sai ya kwaikwayi tafarkin malamin shi malam muhammad nasiruddin al-albani irin ɗabi'ar da albani ya a cikin littafin jilbabul mar'atul muslima da littafin ahkamul jana'iz da littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma littafin salatul kusufi da makamantansu yadda albani ya biya rubuta waɗannan littafan ita ce idan ya ɗibo hadisai akan mas'ala guda ɗaya hadisan da asalinsu guda ɗaya ne masu riwaya ne suka rarraba su sai biya jajjena hadisan ya mai da su yadda yake sai su zama hadisi ɗaya abin da ya zama maimaitawa ne sai ciccire shi sai ya zama kenan kai yanzu za a kawo maka hadisin da cikakkiyar ruwaya shi gaba daya in ka karanta shi a haka ka fi fahimta shi ma'ana kenan bai ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'ar da ibnu hajirin yake a cikin bulogul maram ba cewa bayan ya kawo hadisi sai zo na cewa ya fi riwayati kaza ya fi riwayati kaza a'a zai kawo hadisin ne gaba ɗayan shi a wuri ɗaya ku karanta littafin sifatus sala da ahkamul jana'iz na albani za ku ga wannan abun a aikace to malam samir yake shi ma ya tattara riwayoyin hadisi guda ɗaya amma fa da sharaɗi na inganci a cikin dukkan waɗannan riwayoyin ma'ana idan har riwaya ta inganta ta hadisi sai zai haɗa ta in bata inganta ba dama ya ce zai cire ya ce wa sauƙi tilkar riwayat da kuma kwararo waɗannan riwayoyi na hadisi fi naskin wahidin a cikin korowa guda ɗaya a cikin tsari ɗaya malam samir ya ce wa hada fannin da kukun wannan wani fanni ne na keke da keke ya taju ila ana wanda ke buƙatar juriya shadida mai tsanani wa sabr da kuma haƙuri wannan irin aikin yana buƙatar juriya sai ka jure wajen yin shi sai kuma ka yi haƙuri domin kuwa kattu bannin riwaya ziyadatan wani lokacin akwai maganar da ta zo a hadisi riwaya ce mai zaman kanta amma sai a ɗauka cewa ziyada ce akan riwayar wani hadisi wal'aksu bil'aksu wani lokacin kuma sai a zaci wata ziyada da ta zo ita kuma a zaci cewa riwaya ce to lallai wannan abin yana buƙatar haƙuri bari muku bayani me ake nufi da riwaya idan aka ce riwaya ita ce riwayar hadisi mai cin gashin kanshi kamar hadisin abu huraira amma a cikin hadisin abu huraira akwai riwayar zuhuri daban akwai kuma riwayar ainihin wato abu salih daban to yanzu wannan hadisi ɗaya ne amma ɗalibai biyu daga cikin tabi'ai suka ruwaito shi daga abu huraira su ne abu salih da al'imamun zuhuri to wannan hadisin me wannan riwayoyi guda biyu ana nan sai a samu ɗaya riwayar ta zo da ƙarin abin da ɗaya ba ta zo da shi ba to sai ki aje wannan gefe guda sai a samu irin wannan hadisin na abu huraira sahabi abu sa'id na khudri kuma ya ruwaito shi shi kuma da irin tashi ainihin lafazin riwayar to yanzu a ƙa'ida waɗannan hadisai asalinsu guda ɗaya ne amma mutane guda biyu suka ruwaito su to a cikin ruwayar farko ta abu huraira an samu ƙari a cikin lafazin da abu salih ya yi daga gare shi to mutum bai taka tsantsan ba sai ɗauka ƙarin can da aka samu wato ziyada to riwaya ce a cikin ainihin hadisin abu sa'idin khudri don haka irin wannan aikin lallai in mutum ya tayan mai yin shi yana buƙatar juriya wajen bincike da kuma haƙuri wajen ka ba abu a hankali a hankali yasa dukkan malamai da kuka ji suna hayaniya ba malaman hadisi ba ne malamin hadisi ba da lokacin hayaniya kullum kwakwalon shi cikin aiki take ba don kuma saboda irin wannan aikin aiki ne na hidima ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a ce ku kane wa manzon Allah hidima kuma kana wasa zai yi zai yi da dole a yi taka tsantsan saboda aiki ne na manya sai malam ya ce wa najidu hadha fi sami'i ba'd ahli ilmi mun ga irin wannan a cikin aikin wasu ainihin malamai wato wasu malamai sun yi irin wannan aikin da yawa yana ishara zuwa ga malamin shi ne da kuma wasu malaman makamantan shi irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Sheikh Ahmad Shakir da Sheikh Abdulrahman Ibn Yahya Al-Muallimi da makamantansu sukan yi ire-iren waɗannan aikin a cikin littafansu sai malam ya ce wa manhaji fi zalika tsarin da na ɗauka a wajen haka anna ma kana baina ma'akufaini duk inda kuka ga ma'akuf shine wato bracket amma wanda yake da lankwasa
bracket irin wanda ake haka ake lankwasa saman shi da ƙasan shi
shi ake kira ma'akuf ina fata an gane so bracket kuma wanda yake da kwana wanda common bracket traditional wanda aka saba sani irin haka
shi kuma ana kiran shi hilal don in kuka duba ya yi kama da yadda ake hoton jinjirin wata to sai ke cewa tsarin da na bi duk maganar da kika gana sa ta a cikin irin wannan bracket din ƙausi an gano ƙausi mai dore sama da ƙasa sai ce fahuwa ziyadatun min riwaya ƙari ne a cikin riwayar wani hadisi wa ma kana baina hilalaini amma duk maganar da kika gana sa ta a tsakanin ƙausi biyu irin wannan masu ainihin doro wanda ba kwana a sama da ƙasa fahuwar riwaya to wannan asalin riwayar hadisi ce misali hadisin abu huraira sai a sasha irin wannan to ana nan a cikin hadisin abu huraira sai aka samu ziyada daga abu salih ita ziyada sai ya saka a cikin mai doro irin wannan kun fahimta wannan aiki ne na imla'i punctuation ƙa'idojin rubutu da karatu Allah ya taimaka misali zalika malam ya ce ga misalin haka الحديث الأول في الكتاب ga misalin hadisin farko a cikin wannan littafin ku ga yadda ya mishi wa huwa al-hadith al-qudsi shine ainihin al-hadith al-qudsi yaqulu Allah Allah yace ana ma'a abdi ina tare da bawana to yanzu ku duba daga farkon da yace yaqulu Allah kun ga inda yasa kyas yasa kausi mai doro ko guda biyu ana ma'a abdi sai ya ɗige-ɗige yana nufin ya takaita hadisin don misali yake buga mana sai ya sake yin ƙausi ko mai doro ko to yanzu wannan yana nuna hadisi ne kuma riwaya ce ko kun fahimta sai ce rawahu ibn khuzaima rahimahullahu min salasati turuqin ibn khuzaima ya rawaito wannan hadisi ta hanyoyi guda uku faqala a hanyar farko yace حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه تنجي حديث برقوكو تنا سنقدوبا تندق فرق أين حديث bayan da ya kawo isnadin nan daga inda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai kuka ga yayi kausi mai doro ko kun fahimta sai ya ce ya Allahu Allah madaukakin sarki yana cewa ana ma'a abdi hina yadhkuruni ina tare da bawa na duk sanda yake tunani duk sanda yake ambatona fa in zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni shi da kanshi zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi ni da kaina ni kadai kenan wa in zakarani fi mala'in in ko ya ambaci sunana a cikin taron jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu sai in ambace shi a cikin ainihin taron jama'ar da suke khairin minhum sun fi nashi jama'ar alheri idan ka ambaci sunan Allah a cikin tarin jama'ar da kake ganin manyan malamai ne manyan bayan Allah ne sai Allah ya tara halittu bayan Allah da suka fi naka daraja kai ma ya ambaci sunanka wannan hadisi yana bayyana mana falalar ainihin ambaton Allah kai da kanka kai kadai da kuma falalar ka ambaci Allah a cikin jama'a a cikin taron mutane waɗanda suke sun kai sun komo domin kai ma Allah zai ambace ka a cikin taron halittu waɗanda sun kai sun komo har sun fi naka to sai ce hadisi na biyu kuma حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش بهذا الإسناد مثله كنت إسنادي نبيكم سيتي وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان وهو يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله abdi inda zannihi bi kun ga nan ma da ya zo kawo hadisin sai ya ce Allah ya ce bawa na idda yake zato na to haka nake gare shi me wannan hadisi yake nufi idan kina zaton Allah zai miki rahama to haka ne Allah zai miki in kuma kina zaton Allah ba zai miki rahama ba to ba zai miki ba don haka ina ma'anar wannan magana kenan kullum ki rinka yin kyakkyawan zato in kina zaton Allah ba zai baki lafiya daga cutar da kike fama ba shikenan Allah zai baki da cutar ki in kuma kina zaton Allah zai baki lafiya to Allah zai baki yanzu wannan hadisi yana cewa mu kyautata zato gawa ga Allah duk abin da kika gani a duniyar nan ki zaci cewa Allah zai iya miki kina sa rai wata ran a ce kin zama babbar malama kin haddace kin iya kin kware kina zaton haka to Allah zai miki amma kina zaton cewa ina ai ba zai wuce ki zama malama ba to haka ko zaki kare sai dai ki ta yawo da littafi ba za ki zama malama ba ina fata an gane dan haka ku rinka kyautata zato ga Allah duk abin da kika sani a duniya kar ki dauka cewa ba zai samu ba me abu mafi girma a duniya shine imani shin Allah ya baki imani eh to me kuma kike tunani cewa ya kai girman imani har da zaki roƙa Allah ko ki zaci Allah zai iya baki wanda ba zai baki ba me abu mafi girma a ranar lahira aljanna da yarda Allah Allah ya ce zai ba bayi ko bai ce zai ba bayi ba to sai ki zaci cewa Allah zai baki inna ila Allah raghibuna muna kwaɗayin aljanna a wurin Allah na'am sai ce wa ana ma'ahu idza da'ani Allah ya ce ina tare da bawana duk sanda ya kiraye ni in zakara ne fi nafsihi idan ya ambace ni a cikin ran shi ko shi kadai zakartuhu fi nafsi ni ma sai in ambace shi a cikin raina ko in ambace shi ni kadai wa in zakara ne fi mala'in in ya ambaci sunana a cikin tarin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhum zan ambace shi a cikin al'umma ko cikin jama'ar da suka fi nashi jama'ar alheri wa atyab kuma jama'ar da suka fita shi daɗin hali intaha bayani ya ƙare to ina son ku tsaya a nan kafin a wuce nan ku duba daga daidai inda ya ce haddasana bishir bin khalidin al'askari kun ga wurin قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان كن عندي سمعت ذكوان sai ce wa huwa kun ga wa huwa din nan to ku dubi a wannan irin kausi ya sa ta a kausi ya sa ta mai doro irin wannan
to yanzu yana nufin wannan ziyada ce a cikin isnadin ƙari ne a cikin isnadin wanda wani malami ya yi misali jama'a yanzu kun ga tahiya da muke a ƙasar nan at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah wannan tahiyar da muke haka da kuka ji ta imam malik ya ruwaito ta cikin muwatta da isnadi sahihi sai imam al-baihaqi ya ruwaito irin wannan tahiyar daga imam malik amma shi sai ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah as-salawatu lillah an samu ƙarin lillahi guda ɗaya a wurin as-salawatu madadin as-salawatu as-salawatu tayyibatu lillah sai ce as-salawatu lillah to wannan ƙarin lillah
in aka zo rubuta ta sai a kewaye ta haka a cikin irin wannan kausin haka ake a ka'ida cewa asalin riwaya ga yadda take amma wani malami a tashi riwaya ya zo da wannan ƙari kun fahimta jama'a misali لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه haka hadisin ya zo sahihi a cikin sunanin nasa'i sai aka samu wannan hadisin a cikin musnadul imami ahmad da isnadi sahihi sai ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi to yanzu ƙarin min alkhairi babu shi a asalin wancan hadisin don haka zo rubuta shi sai a kewaye shi haka ake yi ko kun fahimta Allah ya taimaka to shine sai malam yake cewa wa huwa yuhaddisu kun ga wa huwa din sai sa ta a wannan kausin sai ya kawo hadisin yana cikin ka hadisin yace an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala kun ga wurin ko sai yace qala Allah ta'ala abdi inda zannihi bi وأنا معه إذا دعاني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب to yanzu wajen wa atyab din nan har ya sa ta a cikin ainihin wato kausi mai doro guda biyu sai kuma ya dawo ya kausi wanda yake mai kwana sama da ƙasa me yasa saboda kalmar wa atyab din nan da kuka ji anan eh ai a can baya da muka karanto hadisin ba ku ji ta ba ishara ce akan ziyada ce ƙari ce ta zo a cikin hadisin to bari yi muku bayani dan ka a ce ƙari wata ta ɗauka cewa wai wani ne yake zuwa yake ƙarawa da kanshi a'a yana nuna asalin hadisin haka yake amma ku kun fara jin hadisin ne ba cikakke ba sai wani ya zo da shi cikakke da ƙarin da ba ku sani ba to ƙarin sai ku kewaye shi don ku nuna cewa wannan ƙarin daga baya ne ya zo muku amma ba wai kun ƙi shi ba ne yanzu dukkan ku da kuka karanta kuka haddace arba'un hadis ai wancan hadisin haka kuka haddace shi cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to sai kuka ji ga wata riwaya an ce min alkhairi to wannan riwayar ziyada ce ba wai wani ne ya ci tuwo ya koshi kawai ya ƙara ta ba haka take a asalin hadisin amma ku ne ba ku santa ba to da ta zo muku daga baya sai ku kewaye ta don ku nuna cewa daga baya ta zo muku amma ba wai don kun kita ba ko kun fahimta da kyau Allah ya taimaka to sai ce fakana amali fihi to yanzu kamar wannan hadisin kun ji yadda yake a asalin littafin kitabu tauhid ko to sai malam samir ya ce aiki na a cikin wannan hadisin hazful isnadil awwal والثالث share isnadi na farko da isnadi na uku wal ibqa ala ismi sahabi rawul hadith abi huraira sai in bar sunan sahabin wato shi wanda ya ruwaito hadisin kenan abu huraira thumma jama'atu bainal matnaini fi nafqin wahid dan haka sai kuma in hada tsakanin matani guda biyu asalin hadisan guda biyu sai in hada su a cikin korowa daya fakana kattali don haka bari ku ji yadda hadisin zai zo a cikin littafin nawa sai samir ya ce gashi an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam يقول الله عبدي عند ظنه بي وأنا مع عبدي حين يذكرني إذا دعاني فإن, ذكر فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب kun ji asalin yanzu wancan hadisin da kuka ji a ce a riwaya kaza a kun ga ya hada miki shi wuri guda gaba ɗaya kin ci moriyar shi ko kun fahimta gashi yace daga Abu Huraira Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yaqulu Allah Allah yana cewa to kun ga wurin yaqulu Allah sai ya kausi wanda yake mai doro ko amma da ya zo wurin abdifa sai kausi wanda yake mai kwana wannan ke nuna abdi inda zannihi bi ziyada ce ƙari ne kuna fahimta kuwa sannan wa ana ma'a abdi hina ya ne ina tare da bawa na duk sanda yake ambatona idza da'ani idan har ya ambace ni to yanzu idza da'ani kuma kun ga sai sa ta kausi mai doro ko yana nuna miki cewa mecece riwaya ce ko ziyada riwaya ce kun fara ɗauka hannu kenan alhamdulillah fa in zakara ne fi nafsihi idan ya ambace ni a cikin zuciyar shi zakartuhu fi nafsi sai in ambace shi a cikin tawa zuciya wa in zakara ne fi mala'in idan ya ambace ni a cikin taron jama'a zakartuhu fi mala'in khairun minhum zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fi tashi alheri wa atyab kuma a cikin jama'ar da ta fi tashi daɗi kun ga wa atyab sai kewaye ta da ƙausi wa na iri mai kwana don ya nuni akan cewa menene ziyada ce alhamdulillah kun samu kenan wa bidhalika yakunu qawluhu abdi inda dhannihi bi yace a ƙarƙashin haka sai zama cewa abdi inda zannihi bi ko wa sai ce ziyadatan min riwayati salisa sai wannan ya zama ƙari ne da aka samu a cikin riwaya ta uku fi kitabut tauhid a asalin kitabut tauhid wa kazalika qawluhu atyab haka kalma atyab ita ma sai ta zama ziyada ce wa amma qawluhu idza da'ani amma maganar shi da yace idza da'ani fa فهي رواية سيتزم إتا رواية وقعت في الطريق الثالث للحديث ود تفاتو أتكين هنيا تأكت حديث بدل قوله مدى دم مغانا وحين يذكرني مدى دم مغانا حين يذكرني في الطريق الأول ود تزو أتكين هنيا فرقو وبرد كل إلى موضعه أصبحت سورة الحديث كما ذكرته آنفاً sai malam yake cewa kin ga yanzu mayar da kowace lafazin kalma a inda take a asalin hadisin hadisin ya zama kamar yadda na ambace shi kenan sai ya zama ke kin ji hadisin gaba ɗayan shi kenan babu matsala ko kun gane wannan wannan irin abun ma albani ya aikata shi a cikin wani karamin littafi nashi mai daɗin karatu sunan littafin hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kama rawaha jabir ibn abdullah hajjin annabi kamar yadda jabir dan abdullahi ya ruwaito ta to sai malam samir ya ce وقد كنت في بادئ الأمر أذكر الزوائد والروايات بأرقامها في الأصل yace a farkon al'amari san da ya fara aikin wannan littafin na tahzibin na takaitawar dukkan ziyadat ƙare-ƙare da riwayoyin sai yana yana faɗin cewa wannan ziyada ita ce lamba ta kaza a cikin asalin kitabut tauhid a shafi na kaza kun gane ko sai ce walakin ra'aitu annaha mufqila sai kuma daga baya sai na ga ayyin haka kuma yawan rubuta shafuffuka da lambobin hadisan zai ƙara wa littafin nauyi littafin zai ƙara girma kenan ko kun gane haka kun san musamman yanzu a zamanin kwamfuta za a iya baka aiki sai a ce ana son a baka aiki amma haruffan da za ka yi amfani da su kasu wuce miliyan biyu sai a ce ka je ka rubuto labarin duniya amma labarin ana son ya zama harafi ɗari biyu ne don haka sai ka rinka taifin kana taifin sai ga kwamfuta tana kirga maka idan ka gama rubuta labaran duniyan ka kam sai ka ga harufan sun zama guda ɗari biyu da shida sai ka dawo kai ta kallon su duk harafin da ya zama ba dole ba sai ka cire shi sai ka cire shi har sai su waye gari sai su zama guda ɗari biyu ɗin ko kun fahimta wato ƙarin haruffa da lambobi yana ƙara wa littafi girma shafin zai ƙaru kenan ko kun fahimta ai ba wannan ba ma hatta koma ko full stop duk suna ƙara wa shafi yawa duk wanda ya san harkar rubutu ya san haka sai ya ce wa ruba ma laysat laha fa'ida ya ce mai yiwa ma ko da na bar lambar shafi da lambar hadisi da kaza kaza ba su da wani amfani li qari hadha al mukhtasar ga wanda zai karanta wannan karamin littafi khassa musamman ma wa annani qad abqaitu tarkim al ahadith fi hadha al mukhtasar musamman ma tun da na bar lambobin hadisan a cikin wannan muktasar din ai kuma babu wata fa'ida kuma sai na rinka faɗin shafi da lambobin da suke a cikin wancan littafin na fata an gane ka tarqimi aslihi kamar yadda lambar asalin hadisan suke a cikin wannan kitabu tauhidi na asali yace to irin lambobin su haka na bar musu a cikin wannan muktasar din kun ga ko tunda an bar lamba hadisi babu bukata kuma sai an faɗi shafi an faɗi lambar ziyada ko lambar riwaya sai ce taisiran alaman arada tawassu a fit takhrij na bar waɗannan lambobi ne na asali a cikin wannan littafin saboda ya zama sauƙaƙawa ga wanda yake son ya faɗaɗa ya koma ya duba takhrijin wato ku duba a cikin wannan littafin da ke hannunmu wanda za mu ci gaba da karantawa idan malam samir ya zo yakan faɗi abubuwa a takaice in hadisi ya inganta kawai sai ce sahihi in bai inganta ba kawai sai ce ba'ifi baya tsawaitawa to amma sai ce maka lambar wannan hadisin ita ce ta kaza a cikin asalin littafin kenan in kana son ganin cikakken bayani sai kai amfani da wannan lambar sai ka dawo asalin ina fatan kun gane malam ya ci gaba da cewa fa innahu idza raja ila nafsi raqam fil asli wa qafa ala ziyadati takhrij yace domin idan mai karatu ya ɗauki wannan lambar asali ya koma da ita asalin wancan littafi kitabu tauhid to zai samu ƙarin bayani dangane da takhrijin hadisan Allah ya taimaka wa aidan alal arqam al ukhra lil hadisi fil kitab wallati minha akhadtu ziyadat war riwayat yace kuma har wa yau da wasu lambobin ma daban waɗanda suke na hadisin ne waɗanda suka zo a cikin littafin waɗanda daga cikinsu ne aka ɗauko waɗannan ziyadat da waɗannan riwayoyi ya ce duk waɗannan zai bar maka waɗannan lambobin don in ka koma ka ga ƙarin bayani dangane da waɗannan ziyadat ɗin kun ji tsari na uku da ya bi wajen ainihin taƙaita wannan littafin ko rabi'an tsari na hudu ya ce harastu kullal hars harastu kullal hirs ala al-ibqa'i ala kalami imam al-a'imma duna taghyirin aw hazfin aw ikhtisarin na yi iyakar kwaɗayin bar duk maganganun da ibnu huzaima ya yi ba tare da na canza mishi ko na share ko na takaita ba wato ku kiyaye dukkan maganganu da sharhi da ibnu huzaima ya a cikin asalin wannan littafin samir da ya zo a cikin wannan muhazzab din nashi ko tahazibin ko muktasar din to bai share su ba bai canza su ba bai rage su ba ya basu a yadda suke me yasa yi haka sai ce wa zalika li nafasati kalamihi saboda darajar maganganun da ibnu khuzaima yi bai kamata a canza su ba bai kamata a rage su ba bai kamata a share su ba sawa'un kana zalika fi taqririhi li aqidati salaf waɗannan maganganu da ya masu daraja na basu maganganu ne da ya akan ainihin wato tabbatar da aqidar salaf au sharhihi lil hadith ko kuma sharhin da yawa hadisin ne duk ɗaya ne duk na bar waɗannan maganganu aw tawfiqihi bain al ahadith ko kuma kokarin hada hadisai guda biyu ko makamantan su da ya wajen fassara su gaba daya yace duk na ba su ban canza ba ban rage ba ban share ba allati qad yabdu min zahiri min zahiri hatta arub akwai hadisai waɗanda a zahiri in aka dube su sai a ga cewa kamar karo suke da juna ibnu khuzaima yayi kokarin hada bayanan waɗannan hadisan to duk irin waɗannan bayanan na basu yadda suke ban taba komai ba aw raddihi ala al-mukhalif ko kuma irin raddi da ya rinka wa malamai ko kuma mutanen da suka saba mishi akan wannan aqida duk irin waɗannan maganganun na bar su babu abin da na taba kowace magana na batta aw ghairi zalik ko kuma ma dai waɗansu abubuwan makamantan haka diddai na bar su ban taba komai ba khamisan abu na biyar da ne wannan littafi ikhtasartu takhrija na takaita takhrijin wannan ainihin wato hadisai wato ku duba idan ya zo hadisi madadin ya ta bayanai ya ta bayanai ya ta bayanai sai ya takaita fi hazal kitab a cikin wannan littafi wa haza min lazimil muktasar wannan kan ai dole ne tunda dai na ce takaita littafin zan yi ai kun ga dole takhrijin ma in takaita shi ko sadisan na shida allaktu ala ma yahtaju aw zanantu annahu yahtaju ila ta'liqin sannan duk abin da na ga cewa mai karatu yana bukata ko kuma ina zaton cewa zai bukaci sharhi a kan shi to na yi sharhi a kai duk abin da na ga cewa mai karatu yana bukatar sharhi na yi duk abin da zato ma nake cewa ina ganin wannan wurin za a bukaci sharhi to na yi kun ji wannan magana sai ce haza biktisarin ahammu malamihi hadha al-mukhtasar waɗannan bayanan a takaice su ne abubuwa mafi muhimmanci waɗanda na ba su muhimmanci kuma nake so a lura da su akan ainihin wato wannan muktasar wato points waɗannan su ne points su ne matsaloli masu muhimmanci game da muktasar ɗin to bayanan da za ku gani a nan baya waɗanda daga jumlar nan da ya ce walakin qabla an aba alƙalam to waɗannan wasu bayanai ne wani ne a ƙasar yaman ku ji wannan maganar ya je ya saci wannan littafin da ya zo ya saci wannan littafin sai je share sunan samir ya je share maganganun da samir ya yi sai je typesetting da kwamfuta sai kai aka buga mushi sai ya ce shi ya aikin kuma ya ce shi ma ya samu asalin kwafin rubutun hannu na wannan littafin ya karerai masu ɗimbin yawa a ciki a cikin karerayin da ya yi sai aka kama shi kun san da aka kama shi sai manta can cikin magana akwai inda sunan samir ya zo sai bai share wannan wurin ba ko kun fahimta wani ya rubuta littafi ya ce shi ya rubuta sai wani ya je ya sace sai cire sunan wancan sai zan ya manta ashe a can cikin littafin akwai inda sunan wancan mutumin ya bayyana sai da ya buga littafin sai aka ga haka makon da ya wuce shine muka ɗauko ni da samir muna kallon muna ta dariya to waɗannan bayanan ne samir ya a nan wurin ji ya tona asirin shi ba mu da buƙatar sai mun karanta wannan wannan rigingimu ne na malamai dan shi ma Samir da yazo ya rinka mishi addu'a sai ce kadhibuhu hadahu Allah qaryar da ya rinka ya Allah ya shiryar da shi kaza kaza kaza gashi nan dai Allah ya kiyaye Allah ya taimake mu to kun ji yadda muqaddimar littafin take Allah ya taimake mu yanzu abin da nake so sai ku buɗo asalin can ciki inda ya sa a shafi na ashirin ƙarshen muƙaddimar kun san wani abin kunya kuma wanda ya saci littafin ya buga dan makarantar darul hadith ne ta yaman akwai darul hadith a yaman shine sai samir yake cewa don allah yana nasiha ga makarantar darul hadith ta yaman irin waɗannan ɗaliban to za su zuba musu da mutunci a ce ɗalibin makarantar darul hadith ya yi zata kuma littafin hadisi allah ya kiyaye samir ya wannan aiki a bara don haka ko ga yasa wa kataba samir ibn amin az-zuhairi samir dan dan aminu az-zuhairi shi ya rubuta wannan muqaddima a ranar ɗaya ga watan al-muharram hijira na da 1427 bara waccan afwan bara waccan ne ya gama wannan aikin to bari in yi muku wani bayani kun san cewa samir yana da digiri guda uku a hadisi amma ba yadda a kira shi doktor ba yadda sai na ce mishi me yasa sai ya ce shi ba malami ba ne a na jami'a don haka tun da shi ba malamin jami'a ba ne shi kenan to amma bana kamar yadda kuka ji mai yiwa na faɗi a wasu wurare da muka yi karatu da maza akwai jami'a da aka gina ta yau shekara uku da suka wuce jami'atu taiba a madina aka gina ta wannan is just a conventional or traditional university jami'a ce kamar abu ba jami'a ce da ake karatun musulunci kawai ba ana karatun pharmacy ana karatun medicine akwai maza cikinta akwai mata cikinta akwai manyan mata akwai 'yan mata akwai jami'a ce just a conventional university a madina aka sa mata jami'a to ba to amma a ciki akwai faculty na islamic studies ana karanta musulunci a ciki ana karanta lughal arabiya ana karanta education kamar irin wanda kuke a NCE da sauransu duk sauran darussa da ake yi engineering pharmacy medicine da turanci ne amma islamic studies dirasal islamiyya da larabci ne lughal arabiya da larabci ne a tarbiya ma da ake kamar NCE da sauransu da ake yi education duk da larabci ne to shine aka nemi Samir ya zo ya karantar da hadisi a wurin to bayan dai an ɗau tsawon lokaci sai ya yadda to yadda shine sai suka ba shi profesa na karantar da hadisi to a daidai wannan lokacin ne za a buga wannan littafin to shine sai ce an tashi buga yanzu a sa doktor yanzu sai ce ya yadda zai karbi a ce mishi doktor tunda yanzu shi lecturer ne amma da shi ba lecturer bane ba zai yadda kowa ya ce mai doktor ba shi yasa za ku ga a cikin bugun bulugul maram za ku ga an sa ta haƙiƙi kaza kaza samir aka sa amma a nan ku duba za ku ga da kyau da aka sa tahzibu kitabit tauhid lil hafizil hujja a a can dai cikin daga shafi na ashirin din fa za ku gani inda yake cewa lil hafizil hujja imam al a'imma muhammad ibn ishaq ibn khuzaima sai kawo kirarin da ibn khuzaima yake wa littafin kun gani a nan ku duba nan wani rubutu ne za ku gan shi watsatsake ne irin na kwamfuta sai kun natsu da kyau za ku iya karanta ibn khuzaima ne yace qad arafa ahlu sharq wal gharbi annahu lam yusannif ahadun fi at-tauhid wal qadri wa usul al-ilmi mithla tasnifi ibn khuzaima yace ai mutanen gabas da yammacin duniya sun san cewa game da tauhidi da kaddara da ka'idojin ilimi ba wanda ya rubutu irin rubutun littafi na to a ƙasa kuma sai aka sa hazzabahu wa allaka alaihi addoktor samir ibn amin az-zuhairi to yanzu duk littattafan shi da za su biyo baya hatta sabon bulugul maram hatta umdatul ahkamul kubra da muka bayar a buga don an tashi buga za ku ga an sa doktor samir ibn amin az-zuhairi wannan kuma wato hali ne kowa kun san da irin halin shi yayin da wani yake tabajjuj a ce mishi doktor to shi kuma ma bai son a ce mai doktor din sai da ta kama yanzu za mu fara karatun littafin a inda ya ce bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir wa'ain kun ga wurin ko rabbi yassir wa'ain ya ubangiji ka sauƙaƙe kuma ka taimake mu yanzu za mu fara karatun asalin maganganun ibn Khuzaima tun da da muke karatu jama'a sai yanzu za a fara karatun maganganun ibn Khuzaima yanzu ne za a fara littafi yace alhamdulillahi al-ali al-azim as-sami' al-basir al-hakim al-karim al-latif al-khabir ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مقالة المعطلين على ربنا فكان فوق سبع سماواته عاليا ثم على عرشه استوى يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجوى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته ونادى كلمه موسى صلوات الله عليه فقرب فقربه ونجاه وكلمه تكليما وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنعة الفلك على عينه وخبر أن الأنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه كما علمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حمد شاكر بنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه kun ji farko-farkon mukaddimar kenan rigiji gabci mukaddimar tashi tana ɗauke da bayanai waɗanda akwai ɗanɗanan salafiyanci a cikin maganganun shi akwai kuma iya larabci da gogewa a cikin balaga ya ce alhamdulillahi al'aliyyil azim godiya ta tabbata ga Allah Allah maɗaukaki kuma Allah babba as-sami'ul basir Allah mai ji kuma Allah mai gani mai basira al-hakim al-khabir al-hakim al-karim Allah wanda yake gwani kuma Allah wanda yake da karamci wato wanda yake da kyauta ba shi da ruwa al-latif al-khabir Allah mai tausasawa Allah mai ba da labarin duk abubuwan da bayi da halittu suke zin ni'am Allah ma'abocin ni'imomi as-sawabir waɗanda suke cikakku wal fadlil wasi' da falala wadda take yalwatacciya wal hujajil bawaligh da hujjoji waɗanda suke sun kai matuƙa ta'ala rabbuna an sifatil mahdudin Allah ubangijinmu ya ɗaukaka game da siffofin bayi waɗanda suke da iyaka bayi suna da iyaka wato bayi suna da limitations misali yanzu kika kalli anguwarku daga nan za ki iya hangota ba za ki iya hangota ba wato ganinki yana da iyaka tunaninki yana da iyaka iliminki yana da iyaka to Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi ba shi da siffofi irin na halittu waɗanda suke da iyaka siffofin Allah maɗaukakin sarki ba su da iyaka wa taqaddasa an shabhil makhluqin Allah ya ɗaukaku ya tsarkaku daga kama da halittu Allah bai yi kama da halittu ba wa